أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أبود الله تبارك وتعالى da ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi tarihi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana cikin babin ana cikin babi na tahqiqin isra'i da mi'raj an kare shi mun shiga babin da ke magana akan ruguza hujjojin waɗanda suka ce isra'i da mi'raj nan cikin bacci akai to haka imam al-qadi ya ne yake dauko hujja bayan hujja yana rusa ta kuma da wasu hujjojin wa amma qauluhum amma zancan su masu cewa cikin bacci aka Isra'i da Miraji kuma da ruhin manzo Allah ba da jikin sa ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annahu qad sama annahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu innahu saboda ta zo a lafazin hikaya a lafazin hikaya kasra ake mata aw hukiya bil qawli aw halat ma'al hali ka zurtuhu waɗanda ya zuƙa mata ta ka ƙala inni abdullahi a tsarin kita shi ne wa'amma ƙauluhun innahu ƙarisan maha haƙiƙa maza Allah sallallahu ya ambace fil hadisi a cikin hadisi mana mambanci da zancen zafi hadisin a wani hadisin na daban bayanan na in wanda ya zane ce mala'ika jibril ya zo tsakanin mai bacci da wanda a farke da kuma zancensa ailan komawa cikin zance da ya ce huwa na'imun yana mai bacci wa ƙauluhu da zancensa da ya ce sun matsaiƙarsu sannan sai na farka duk wannan babu hujja fiye a cikinsa cewa cikin bacci aka isra'ila mai raji duk bai tabbatar da ba hujja ba ne bai tabbatar da wannan hujja bai zama hujja akan cewa cikin bacci aka yi kuma da ruhin manzo Allah aka ba da jikin ba kamar an ce to kai menene hukuncin ka na cewa wannan bai isa zama hujja ba yace iz saboda ya hatamilu zai iya yiwuwa lokacin farkon isan mala'ikan zuwa gare shi ya zama yana bacci ne huwa na'imun yana bacci ne farkon zuwan mala'ika manzo Allah yana bacci zai iya yiwuwa ka aw awwal hamlihi ko kuma farkon daukar da yayi masa akan buraka yana bacci ne
wal isra'u bihi wa huwa na'im wal isra'u bihi wa huwa na'im da yin isra'i da shi yana bacci walaysa fil hadith annahu kana na'iman amma dai hadisin bai babu wani abin da ke nuni cewa kana na'im manzo Allah yana bacci ne fil qissati kulliha a cikin kissa dukkanta a ce tun daga aka yi ta har aka dawo don maza Allah bacci yake to ba abin da ke tabbatar da haka a cikin kisa illa ma ya dullu alaihi qauluhu sun masai qasu shi kadai ne abin da yake dan iya nuna cewa haka cewa sun masai qasu kaga za su iya kafa hujja cewa to ai sun masai qasu wa ala bil masjidil haram shi a karshe isra'ila da miraj to gashi ya ce istaiqasu to a iya fahimtar tun daga farko har ƙarshe bacci yake yi sai da aka dawo ya ce to ita ba ba za a batta ba wataƙila zancensa istaiƙaltu bi mana asubahatu ko da nake wayo gari wata asuba ta yi kenan istaiƙaltu wata an yi asuba asuba ta yi kenan
au istaiqaza min naumin akhara ko kuma a'a hamma ya dawo ya dan irin baccin nan na ya huta har an dawo an yi wani bacci ya farka daga wannan baccin har ya dawo ya sake kwanta to ya farka daga wannan baccin ba ba wancan ba
ba'da wusulihi ba'da wusulihi bai baiti bayan ya iso gida har ya dan kwanta baitahu ba da wasulihi baitahu shi bai ilafa ba a karanta shi da ilafa a karanta shi kuma da aiki mana wasul ya yi aiki irin aikin fi'ili kasan mazdari na aiki irin aikin fi'ili ka fi'ilihin mazdara alhikfil amal in shi ne au tsamu fi yawon zimas gabatin yatiman kaga idamu shi ne nasbanci yatiman kaga masdari ya aiki irin aikin fi'ilin shi kamar an ce ad'ama yatiman to irin shi ne nan wusul to sai aka ce ba'da wusulihi baitahu bayan ya sadu da gidansa bayan saduwarsa da gidansa
ويدل عليه أن مسراه ويدل عليه أن مسراه لم يكن دول ليله واتن كما ينا نوني ينا شيرته وابسا cewa Isra'il da manzo Allah Allah ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hudu tsawon daren bane ba duk tsawon daren bane wani yanki ne na dare
وإنما كان في بعضه wa inna ma kana fi ba'dihi ya zamu Isra'il da Miraj ya zamu a wani yanki na dare ne don haka ma ya ce lailan سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وسكا ce a menene ne kawo lailan tunda an ce asara asara ko ba a ce lailan ba an san asara tafiyar dare ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiyar dare da bawan shi kuma sai aka ce laila sai suka ce to me hikima sai suka ce akwai hikima ciki kawo lailan din yana nuna ba duk daren bane lailan wani yanki na dare lailan ay juz'an min al-layl taraf min al-layl to وقد يكون faqad yakunu qawlu istiqantu ala al-masjid al-haram watan zai iya yiwa cewa ma'anarsa istiqantu ko na farka ina a masallaci ne alfarma لما كان غمره من عجائب ما دلع من ملكوت السماء watan na abin da ya lullubi annabi sallallahu alaihi wasallam na mamakan abin da ya gano da idonsa na malakutu samawati ababen mulki na Allah ababen mamaki na mulkin ubangiji tabaraka wa ta'ala su ne malakutu samawati Hmm.
والأرض wal ardi da kuma watan ababen mamaki na ƙasa waɗanda Allah ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin kaya ce sama ayin nan ƙasa ta fara Mm, sai da ya wuce annabi Musa yana cikin kabarin sa yana sallah gashi cikin kabari yana sallah wannan mamaki ne ya isa ya wuce ina ya wuce ina ya wuce ina haka haka
وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى da abin da ya cuɗanyi ba dinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mushahada na gani kuru-kuru da almalul a'la jama'a wadda take madaukakiya shine na mala'iku
وما رأى من آيات ربه da الكبرى abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani na ayoyin ubangijin sauɗan nan da masu girma to ولم- wannan abin ya sa shi cikin shiga cikin wani gulbi na- na mamaki to yanzu nan kana tare da mutum ba kana tare da mutum amma in tunani ya yi zurgi bai tare da kai kana magana kana magana sai ka dan buge sai- sai sai farko sai ya dawo to irin wannan ce manzo Allah ke ce fasta iqastu sai na dawo cikin hayyaci na na hitowa daga wancan mamaki na ayoyin Allah da na gani shine wani fasta iqastu din kuma gashi kana gani sai ka bugi mutum wala ko baka ce ai wani kace kayan mintota kana magana amma ba da shi kake ba gashi da na saboda ya yi nisa a cikin tunani to wannan mamakin ayoyin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani to sun tafi yadda tunaninsa sai ya zama ko da yake dawowa a cikin baka'i na na na na- na abin da ya mushahada to sai ya zama kaman mai farkowa ne daga bacci yace fasta kasu
فلم يستفق ويرجع إلى أهل البشرية to kaji falam yastafiq bai farko ya dawo zuwa ga halin bashariya domin wannan bashariya sai da aka cire mata riga ko aka lullube ta da wata lokacin da Allah zai gana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hayyacin sai da ya canza sai da hayyaci ya canza to saboda haka lokacin da ya dawo daga hali ne na bashariya na wannan bakari illa wa huwa fil masjidil haram face yana cikin masallaci mai alfarma
ووجه ثالث huska ta uku kuma أن يكون نومه
watan baccinsa ya zamo واستيقاظه da kuma farkawa shi ta zamo حقيقة على hakikatan ala muqtala lafzihi watan bisa kan hakika na abin da lafazin ke hukuntawa yace ولكنه istiqalin dai ne haka din ne eh kuma baccin ne kuma farkawa ce walakin na hu sai dai cewa usuri an yi isra'i da shi bi jasadihi da jikinsa qalbuhu hadirun watan zuciyarsa tana halarce watan zu watan idan suna bacci amma zuciya zai iya yiwa kuma ta wata huska kaga huska ta uku kenan kaji an ji huska ta biyu wata huska ta uku ya zama an yi da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana bacci amma fa ba idon kadai ke bacci zuciya ba ta bacci da nan wa qalbuhu hadir zuciyar fadake take dama ita ce muhallin wa ru'yal anbiya'i hawun watan shi ko ru'ya watan mafarki na annabawa gaskiya ne ko gani na annabawa cikin bacci gaskiya ne abinda za su gani cikin bacci gaskiya ne tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum zuka idanunsu ke bacci amma zukatansu ba su bacci
wa qad mala ba'd ashabi al-isharati ila nahwi watan ba'adu ashabil isharati alqadi ya ne ce sashen sufaye suna sabul isharati sashen malaman sufaye sun karkata ila nahawin min haza zuwa ga wannan kwatankwacin wannan
ala tagamilu aynayhi li alla yughlu shay'un min mahsusat to menene hikimar a sa idanun annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam su yi bacci amma zuciyarsa ba ta yi bacci ba a je duk an nuna mishi komi aka ce saboda li Allah Mhm.
yashghaluhu shay'un min don kada wani abu ya shigaltar da shi na daga abubuwan da ake gani waɗanda suke hissiye kar su shagaltar da shi anillahi gabar mushahadar ubangiji tabaraka wa ta'ala
ولا يسوء هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء ولا يصح أن يكون هذا في وقت صلاته بالأنبياء yace to amma fa wannan a ce yana bacci kuma har an yi sallah yace to wannan hali dai ba zai inganta ba wato wannan hali ya zamo lokaci waqti salati bil anbiya lokacin da yake sallah da annabawa dole sai ya zama da idon sa da zuciyarsa duk suna farke
ولعله كان له بهذا الإسراء حالات kuma zai iya yiwuwa ta wata huska kuma idan akwai haloli a cikin isra'il isra'il ma ba hali guda ba ne hali hali hali hali ne daban daban
ووجه رابع huska ta hudu kuma وهو أن يعبر بالنوم ها هنا عن هيئة النائم من الانتجاج watan wahuwa watan shi ko da aka ce baina ana na'imun ko yace to zai iya yiwa an yi abbara bin naumi hahuna a yi ta'abiri da bacci a nan an hayatin na'imi madadin halin da mai bacci ke yi ka san mai bacci yakan ɗan kishin gida sai ya kwanta a haƙarƙarin shi na gehe haka haƙarƙarin shi ko na dama ko na hagu to mai bacci na haka to kwanta wacce aka yi bayani da na'imu ba da ba tare da an yi baccin ba wannan kwantawa ka san kwantawa daban bacci daban kwantawa daban bacci daban ya kwantan ne amma ya zan ba bacci yayi ba wannan halin ne aka same shi
و- ويقويه قوله qawluhu zancansa fi riwayat abd ibn humayd a riwayat abd ibn humayd yuqawi yana karfafa wannan ma'ana wannan tawili عن همام an hammamu wanda ya kabo daga hammamu بينا أنا نائم baina an na'imun ina nan ni ina kwance kenan ba ina bacci ba ina kwance kuma mutum ne yanzu sai sai kwanta haka ko ya ki- kishin gida sai kada a- a- a- abin nan da matashi tada hannun shi da matashi ko kuma ya kwanta gefen shi na dama haka zai yi masu yi ta hira su yi aure suna hira amma yana nan yadda ka san irin kwantawa mai bacci kuma bacci yake yi ba to shine ma na bayyana ana nan وربما قال مضطجع wa rubbama qala multaji'un wata riwaya ma multaji'un yake cewa ka dai ji alaka ko kuma haƙiƙanin maganar na fitowa il multaji'un mai kishin gida kaga na imun din ce ba mai bacci bane ne eh na kwanta ne
وفي رواية هدبة عنه watan a cikin riwayar nan ta hudu ba anhu da ya ruwaito da gare shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama بين أنا نائم في a الحديث bayyana ana na'imun ina nan ana ni na'imun ina bacci في الحديث fil hadimi a cikin hadimu وربما قال في الحجر mudlaji'un wata riwaya ma sai ya ce mudlaji'un to cewa mudlaji'un din nan ya nuna na'imin din nan ba babbaci bane kaga mudlaji'un din nan za ya nuna iltija'i ne ba nan bane bacci bane kishin gida dai ce Wa qawluhu mutum ne ya yi tafiya ya dawo sai ya ce bari dan kishin gida ya dan huta sai dan kishin gida ya huta ma a tahiyar da shi amma kun ba bacci ba
وقوله في الرواية الأخرى wa qawluhu zancansa a cikin wata riwaya ta daban بين النائم واليقظان da ya ce bai nan na'imi wani ya ƙaza ni ويكون سمى هيئته بالنوم fayakunu zai zama musamman ya ambaci hayatahu sifar da yake ciki halin annabi sallallahu alaihi wasallam بالنوم bin naumi da bacci لما كان هيئة النائم don ha irin halin da mai bacci ne yake ciki na kwanta غالبا mai bacci yawanci sai ya kwanta sannan sai ya bacci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sifar da yake da ita ta mai bacci to shine yayi ta'biri da ita ne Mm, ci bani na nuna kasa وذهب بعضهم وذهب بعضهم ساشن su sun tafi إلى أن هذه الزيادات إلى النوم cewa wannan ƙare-ƙaren da ke cikin waɗannan riwayoyin irin su minan nauni baina ana na'imin وذكر شق البطن da kuma ambaton tsaga ƙirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ودنو الرب عز وجل waɗannu da kusancin ubangiji tabaraka wa ta'ala الواقعات في هذا الحديث watan wadda ta auku a cikin wannan hadisi na Isra'i da Miraji إنما هي من رواية شريك dukkan su daga riwayoyin shariku ne عن أنس an Anas radiyallahu ta'ala anhu wanda ya karba daga Anasu فهي منكرته fahiyya munkaratun min riwayati suna daga munkaran riwayoyin shariku kaga nan ma sai ayi wajada maganar da bacci din Eh,
إرشاق البطن بالأحاديث الصحيحة domin tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisan da suka inganta waɗanda babu wata nakara a ciki إنما كان في صغره صلى الله wannan shine muttafaqun fi sihhati abinda aka ittifaqi a cikin inganta shi na shaqqul badini ko shaqqus sadri ab shaqqus sadrin da ya faru fi sigarihi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajen shawa a wajen halimatu sa'diya وقول النبوة da kuma wanda aka yi qablan nubuwati gabanin annabta ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث wali annahu abinda zai tabbatar da wannan ya ce lannahu qala fil hadisi ya faɗa a cikin wannan hadisin wato ya ce qabla an ubas a cikin ya ce gabanin a aiko ni wal isra'u bil ijma'i kana ma'zal mab'asi shi ka isra'i da mi'raji bisa kan ittifaqi dukkan malaman duniya sun haɗu akan cewa kana ya auku ne ba'dal mab'asi ba auku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai isra'i da mi'raji shi ko wancan shaqqu sadri qabla watan gabanin an yub'as a aiko shi da ka ce kaga abin da ya tabbata a shaqqu sadri wanda aka yi gabanin lokacin da manzo Allah yake wajen halimatu sa'diya da kafin aiko shi wannan shi ya tabbata a hadisai ingantattu don haka shaqqu sadri da maganar bainan na'imi wal yaqzani a hadisin isra'i yana daga cikin munkaratu na shari'u wanda ruwayoyin shari'u ya kawo
فهذا كله يبين ما وقع في رواية أنس wa hadha wannan kulluhu dukkan sai na raunana abin da ya auku a cikin riwayar ta anasu مع أن أنسا قد بين من غير طريق tare da cewa anasu ibn malik kad bayyana ya bayyana ba ta hanya ɗaya ba ma ta hanyoyi da yawa
أنه إنما رواه عن غيره annahu cewa shi inna ma rawa an gairihi domin ya ruwaita daga wasu su ne ya ruwaita daga wasu sahabbai ne domin shi ko da aka yi Isra'il da Miraji ai shi anasu yana karami kwarai kuma manzo Allah ba kuma Madina ba a Makka aka yi Isra'il da Miraji shi kuma anasu a Madina ya haɗu da manzo Allah can a Madina ne aka ba manzo Allah shi mahaifin shi zo da shi ummu Sulaimin wajen manzo Allah ta ce ta ba manzo Allah shi ma manzo Allah hidima to kaga abin da ya faru a makka shekara wajen uku ko biyar da suka gabata kafin hijira sai dai ya sa wajen su sai dai ya ci don haka ya taɓa irin wajen su maliku bin sa'asa da abu zarrin daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kaga kenan akwai irsali akwai irsali amma mursalu sahabi ne وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم eh na mu annahu lam yas- lam yasma'u min annabi kuma ya tabbatar bai ji bayanin isra'i gaba da gaba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. a daga wasu dai su ya ji waɗanda suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقال eh مرة duk da yake shi mursalin sahabi fa ba kamar marasil bane na wasu sahabi na wasu sahabbai
فقال مرة عن مالك بن wani سعد lokaci Anas ibn Malik yakan ce ya ji daga Malik ibn Sa'sa'a وفي كتاب مسلمين a cikin littafin Muslim لعله عن مالك بن سعد watakila shi ya ji shi daga malikun sa'ata ne على الشك ala shirki bisa kan shirka ta gama akwai shirka la'allahu an malikun sa'ata watakila kamar yana shakka ya ji daga malikun sa'ata ne ko daga wani malikun sa'ata to kai shakku ke وقال مرة wa ƙala mutum wani lokaci shi a da sunu malikin yakan ce كان أبو ذر يحدث abu zar ya zama yi haddisu yana zantar da shi hadisin isra'i da mi'raj daga abu zar ya karba
وأما قول عائشة ما بقت جهل to ya kare da wannan magana ya koma mazancan umarni na aisha ta ce "Mhm, ما بقت جسدا ma fakartu ko ma fuƙida ma fuƙida ta saduhu ba a rashi jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma wata kasar ruwa yana cewa ma fakartu ita ma fuƙidan ya ce ita ma ta ɗanyin kusa kusa da a saurare ta amma ma fakartu ita ba san kwata-kwata ta yi nisa ta yi nisa Mm, saboda mai lamirin in ya koma ga umarni na aisha to abin bai- bai bai- bai haruwa bai haruwa an yi isra'i da miraji lokacin ma da ba a haini ta bane ba ce eh, watan aika na da shekara uku aka isra'i da miraji aika na da shekara uku aka isra'i da miraji to da haka wasu na ganin ma ai ma ba a yi umarni da aisha a lokacin ba wasu sun ce ai ta batun shekara ɗaya ko biyu a sabanin riwayoyin shi isra'i da miraji na sabanin tarihin shi to da haka ma faƙidan ba a rashi jikin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba wanda ya ce ya riba bai da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da akwai waɗanda mun ji jiya wasu ko sun ce ya sallallahu mun neme ka jiya da daddare sai kuma ganka
وعائشة لم تحدث به المشاهدة ita ummu na Aisha ba tana ba da zancen bane an mushahadatin dangane da abin da ta gani kukuru لأنها لم تكن حينئذ زوجه صلى الله عليه وسلم domin ba ta zamo matan annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam balle nan suna kwance wuri guda har ta neme shi cikin dare ba ta gan shi ba ولا في سن من يضبط yace kai ba ta ma cikin shekarun wanda ka iya kwankwance abubuwa shekarun da a lokacin ba ta iya kwankwance wani abu, ba ta iya kwankwance abubuwa kaga a riba wanda suka ce amma ya yi ta lokacin amma to ba ta iya kwankwance wani abu dan shekara biyu sai kwankwance wani abu ko ka ولعلها لم تكن ولدت so kaji ya ce a wani zance ma ko haihuwarta ma ba a yi ba ba wai ba ta bankwancewa lamta kun wulidat wani wata ma ba a yi ba rabbi Allah ta'ala أنا كذا ana kira bisa kan sabani في الإسرائيل a cikin tarihin Isra'il kaga tarihin Isra'il ne ya samu sabani don haka sai a ce ba a haihe ta ba a an haihe ta ba amma ba ta cikin shekarun waɗanda ke iya kwankwance ba ko ko a'a tana cikin masu kwankwance amma dai ba mata shi wace lokaci to kaga sabanin kenan guda
متى كان shi ne sabani na yaushe aka yi Isra'il فإن الإسراء to isra'i dai an yi shi fi awwalil islam to kaga yanzu in ana son a tabbatar da wannan hakika maganar ummu na aisha za ta tabbata an mushahadatu take ba da shi ko ba an mushahadatu take ba da shi ba sai an koma ma hakika tarihiyya tarihin shi isra'i da mi'rajin ma za a koma yaushe aka yi shi don a haɗa magana a ga zai iya yiwuwa a ce ummu na aisha ta yi wannan magana kuma magana ta haɗu ya ce domin shi isra'il miraji a shi farkon musulunci على قول الزهري a bisa zancen muhammad ibn muslim ibn shaharun az-zuhri ومن وافقه da waɗanda suka yi daidai suka yi muwafaqa suka mara ma wato Muhammad bin Shahab az-Zuhri baya بعد البعث بعام bayan an aiko manzon Allah da shekara guda aka yi ونصف wato da shekara ɗaya da rabi aka yi Isra'i da Mi'raj shekara ɗaya da rabi
وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو ثمانية أعوام
وكانت عائشة لو ita kuma ummu Aisha fil hijrat lokacin da aka yi hijira بنت نحو ثمانية أعوام watan yan kwatankwacin shekara takwas ce tana da shekara takwas aka yi hijira to an yi kaga sai da mazala shekara goma baya aika sannan ya hijira to shekara ɗaya ga rabi sannan aka yi da aiko shi aka yi isra'i da miraji saura shekara nawa ya hijira kenan shekara takwas da rabi kafin ya hijira to kaji eh a ga lokacin ba ya tsarku kuma ya yi daidai ko ɗan watanni to والأشبه am- abin da ya fi kama da daidai أنه لخمس
وقد قيل كان الإسراء والخمس قبل الهجرة وقد قيل أما أنشي أو رواية أن الإسراء والمراج للخمس قبل الهجرة نعم وتنصر شكرا بالهجرة وقيل قبل الهجرة بعام shekara goma sha uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi makka ba shekara goma shekara goma sha uku manzo Allah ya yi a makka to amma saura shekara biyar kaga shekara ta nawa kenan shekara ta bakwai ko ta takwas ne shekara ta takwas kenan Ehe, da mabas ai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka Isra'ila da Ibrahim shine da 50 qabla al-hijrah wakilin ɗaukar hijira fi amin aka ce ne shekara saura shekara ɗaya a hijira watan aka yi isra'ila da miraji
والأشبه kaga wannan saɓani shi ne ya yi saryani a wancan saɓani saɓanin lo- lokacin da aka yi isra'ila da miraji shi ya saryani a cikin saɓanin watan maganar umarni na aisha an haihe ta i an haihe ta ko ku ba a haihe ta ba i ba a haihe ta ba ko ku an haihe ta amma ba ka iya kwankwanci a wasu abubuwa a'a za ka iya kwankwanci amma dai manzo Allah bai aure ta ba lokacin kaga waɗannan su ne sabanin da suka kawo wancan magana shi ma sabanin amma abin da ya fi kama da zancen da an daidai kuma fi inganci Annahu- annahu lil lamsin cewa zuwa shekara biyar ai hijira aka isra'i da mi'raj
والحجة لذلك تقول hujjoji in dai magana hujjoji ne a cikin haka ta ɗulu zai ɗau zai zai ɗau lokaci zai ja lokaci wajen kawo hujjoji ليست من غرضنا kuma ba shi ne manufan ba mu tsawaita a cikin komi za mu taƙaita cikin komi ya zan kuma an gamsu shi ne imamul ƙari iya bayanan nufin tafwili ba
فإذا لم تشاهد ذلك عائشة to idan dai umulmin aisha ba ta yi mushahadar lokacin isra'i ba da kanta دل أنها حدثت بذلك عن غيرها To wannan ya nuna cewa ta ba da labari ne ga abin da ta ji daga wani ba wata kai. Dalla yana nuni alama cewa ita nuna sha haddasa bi zalika an gairiya. Tana ba da labari ne ga abin da ta jiyo daga wani ta.
فلم يرجح خبرها على خبر غيرها To ai walam yurajjah ba a rinjayar da bayanin ta ala kamar gairiya a bisa wasan labarin wani wani ta.
وغيرها يقول خلافه wasan gairuha wajen da kuma yana faɗar kilafuhu wasan sakanin sakanin wannan مما وقع نصا dan abin da ya auku nan san bisa kan bayyana wa karara في حديث أم هاني a cikin hadisin ummu hani وغيره wa ghairihi da wannan hadisin ummu hani kamar hadisin abu dharr da hadisin malik ibn sa'sa da hadisin abu huraira
وأيضا wa aidan koma cikin zance فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت in muka koma a wajen malaman hadisi shi wannan hadisin na ummul mu'minin Aisha laisa bai zama bi sabit ya tabbata a wajen malaman hadisi eh don abin da ke cikin masani ne na illa qadiha akwai illa mai suka a cikin matanin hadisi
والأحاديث الأخرى الصفة لسنا wasan wal ahadisul ukhar asbatu wasan wasu hadisai wasu na daban asbatu su suka fi tabbata su suka fi inganta daga hadisin ita ummu aisha
لسنا Eh? lasna na an hadisi ummu hani ba mu da hadisin ummu hani ba
ليس لك Eh, lasna لسنا لسنا نعني حديث أم هاني أم هاني بابنا لنا حديث أم هاني بشيني أصف دم
وما ذكرت فيه خديجة دكما أبدا واتن أك ذكرت كو ذكرت وما ذكرت فيه خديجة أدين أك أمبتكما حديجة أتكي